أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da maimaita godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan katafa da masallaci na sunna masallacin da ake walakabi da masallacin abubakar siddiq menene suna wannan anguwar wuce zone 6 birnin tarayya abuja ba don komai ba sai saboda yi wa junanmu nasiha da tunatar da mu wasu matsaloli da suka shafi addini muhazara wacce kwamiti na wannan masallacin suka shirya kuma suka gayyaci shugabanmu shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya kuma shugaban haɗin kan ƙungiyoyinmu na ahlus sunna na wayannan kasashen namu na Afirka ta yamma fadilatu sheikh imam a doktor abdullahi balalau kuma shugaba ya ansa kuma cikin amincewar allah ga shugaba ya samu damar halarta hausawa suka ce ɗaki ba zai tafi ya ba ragaya ba da inda shugaba ya je to in ka leƙa za ka gamu daga ɗan baya baya haka muna ɗan zara ido hakan nan kuma aka buƙaci da ce wani abu kamin shugaba ya taliki akan da za mu faɗa to ina farawa da addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka wato akwai wani abu da yake damuna wanda nake so cikin amincewar Allah mu tattauna a kansa a wannan yammaci za ka ga yanzu an fahimci sunna idan za a ɗaura aure sai a kawo aure masallaci malamai su ɗaura ga iyaye ga wakilai ga waliyai ga masoya ga dattawa cikin farin ciki wani lokaci an buga kati idan ka haɗu da ango ka ga ana dariya baki har kunne abokan ango ana congratulation abubuwa suna tafiya gudun ban sha'awa ba nan za ka yi mamaki ba sai idan auren zai mutu wannan lokacin ne zaka ga abin da ake cewa sunna an tattara ta gaba ɗaya an aje ta gefe wai saboda me saboda an bashi haushi wai amarya ta bata masa rai ne na'am ubangiji ne ba da dama ya aure shi ba da dama ya mai shi ba da dama ya saki saboda dalilai da ka iya tilastawa to amma idan za mu bi sunna wajen daura auren dan me ba za mu bi sunna wajen mutuwar auren ba duk sanda kaga an je kotu na zagaya kotu da yawa kaga alkali yana kashe aure an zo da suruki an zo da suruka an zo da wani tsohon akwati wajen shekararsa bakwai wai akwatin auren ne ana lissafin zannuwan da ke ciki ana nawa ne suka bata ana rashin mutunci in allah ya da auren musulmi ne da wuya kaga kirista da matarsa a kotu ana rigimar maganar ya za a kashe aure duk sanda kaje suna nika a ban lafiya to mu ne cikin jama'a musulmi ake samun wannan su yadda suka haɗu suka ɗaura auren in an samu matsala ma sai a haɗu a coci maluman su su shigo a ga idan abin da zai gyaru ne a gyara idan abin da ba zai gyaru ba ne a kashe auren amma cikin mutunci ba sai an je an yi ta tonon siliri da tonon asiri a kotu ba idan ka ji mutum ya ce yanzu da na sai keke kuma ta tara kayan keke bar gidan mafi yawan Allah da musulmi ne wai yau ya sake ta kuma yau yake ba ta notis ta tattara kayan ta ta tabe na wani ma har da ke tafi gidan ubanki me laifin babanta da ya baka aurenta a musulunci ya halatta ka saki mace ka ce ta tattala ta tafi gidan ubanta shari'ar musulunci tare da wannan ba haka shari'a ta ce ba idan ka sake ta kai ne za ka tattara ka tafi gidan ubanka ba ita ce za ta tattara tafi gidan ubanta ba ba magana ta bace za ku ji can Allah ya dayo daga inda ta samu asali Allah ya gafarta mana abu na farko akwai ladubba da ka'idoji da addinin musulunci ya saka kamin a zo za a yi saki da kuma ladubba da ka'idoji da addinin musulunci ya saka lokacin da za a yi sakin da kuma ka'idoji da ladubba da addinin musulunci ya saka waɗanda za su biyo bayan sakin yadda ko da sakin ya faru ba zai haddasa gaba da ƙiyayya tsakanin al'umma musulmai ba amma saboda rashin bin wayannan ka'idojin sai ga idan auren ya mutu kai kanka idan ka hangi baban in ba bushe wani don ka ya kai bushewa ba sai ka canza hanya saboda ka san rashin mutuncin da aka yi tsakaninka da yayunta da kannanta ba mutunci ba kauna ba soyayya ba zumunci komi ya gama lalacewa saboda irin approach da aka yi amfani da shi a lokacin da za a kashe auren ba a bi abin da shari'a ta ce ba idan aka bi shari'a yadda aure yake kulla zumunci tsakanin al'umma musulmai to mutuwar auren ma za ku ga ya sake ƙara kulla zumunci zumuncin ba warwarewa zai ba Allah ya gafarta mana wannan ne dalilin da yasa ka'ida ta farko da Allah ya saka domin ya ga wannan matsalar an magance ta shine kai mai gida Allah maɗaukin sarki yace kai ne shugaba a gidan الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن daraja. Allah yace maza na ƙara muku fawa na ƙara muku daraja na ƙara muku matsayi akan mata ku ne shugabanninsu kenan mace da miji wane ne shugaba miji shi ne shugaba wace ce mamu matar ita ce mamu ko sallah za ku yi a cikin gida waye zai yi liman kai ne liman ita ta zama mai ita ta zama mamu kai ne shugabanta dr jalo yana cewa da duk duniya za ta kare saura namiji da mace su biyu kadai suka saura ba sai an yi bikin nadin sarauta ba namijin shine shugaba automatically haka tsarin yake me yasa Allah ya ce maka kai kai ne shugaba saboda a nuna maka akwai responsibility na shugabanci a kanka bahaushe ya ce babba juji ne sai ya hada da me sai ya hada da haƙuri wannan ne dalilin da yasa Allah ya san yadda ya yi ka ya san yadda ya yi ta shi yasa ya ce kai kai ne shugaba da ya tashi damka saki sai bai danka a hannunta ba sai danka a hannuwa a hannunka dan ka fita hankali ka fita tunani ka fita hangen nesa ka fita ka fita ka fita ka fita ka fita shi yasa ka danka sakin a hannunka wallahi da an danka hannunta da kaga tsaya a rana ɗaya sai take sake ka sau talatin da uku ba abin da ya dame ta kamar an tambayi Allah ya Allah me yasa ka shugabantar da miji akan mata a cikin gida kace maza su ne shugabanni sai Allah ce bi ma faddala Allahu ba'dahum ala ba'd haka Allah ya ga dama ya fifita sashin su akan sashi ya fifita namiji akan wa akan mace na farko dai kafi da karfin tuwo karfin kashi domin ita matar gaba ɗayanta ƙashi kwara ɗaya ne tun tallar jikin annabi har ƙarƙarin annabi wa annabi adam aka ciro aka halice ta mutum yana da ƙasusuwa ɗari uku da sittin a ƙasusuwa ɗari uku da sittin nan kwara ɗaya aka ciro aka halicci mace da shi ƙashi ɗaya zai iya karawa da ƙashi ɗari uku da sittin naturally namiji ya fi mace mai ƙarfi ana iya samun mace da tafi namiji ƙarfi amma ba shi ne ka'ida ba wannan ba da yawa ake samu ba it is just an exception to the rule exception to the general rule amma menene general rule ne shine namiji ya fi wa ya fi mace karfi in ka gan mace ta fi namiji karfi an samu akasi ne kuma ni ba zan aure ta ba yau aka ce min ga wata bazawara a wuse zosik in an yi kokuwa duk wuse zosik ba mai iya kada ta a kai kasuwa ba sama liman ba liman yake wala shi ba kai kasuwa na'am namiji ya fi ta karfin zuciya shi yasa kamin ka ga dan fashi da makami sai ka samu dan fashi da makami guda goma namiji kamin ka samu yar fashi da makami guda biyu mace su aka fi samu maza aka fi samu saboda ka fi ta karfin zuciya za ka iya making decision shi yasa aka ce kai ne shugaba nakan ba da wani labari wani abu da ya taɓa faruwa a gidana wata rana ina kofar gida muna tare da ɗalibai sai na ji matata tana ihu a cikin gida tana ihu wai ni na ɗauka gobara ce ta kama a cikin gidan ba za a bar mana limami a tsaye ba dole a sama mana kujera da liman zai zauna ba mu yadda da haka ba tawali'u na malamai liman da ya ga alarama ya ce a kujera alarama ce wannan bare bar ma alarama ta ko dole mu nemi kujera da zai zauna musulunci da dadi yake Allah ka kara wa malamin mutawali'u na ɗauka gobara ce ta kama a cikin gida na zamu da na fada cikin gida da gudu na shiga tsakar gida ban ga hayaki ba ga komai ba ina mai ihu take sai na ji ashe daga cikin daki take ihu nan take na yuton na shiga daki kun san me na samu a cikin daki sai na samu akan gado take take tsalle take ihu akan gada sai nake ce mata lafiya sai nake nuna ma jikin bango kadangare wani wani ihu da ake kadangare da ya shigo wata cikin daki yanzu da Allah wannan aka ce da shugabance ne an mun adalci to Allah ya namiji ya fi mace ƙarfin zuciya ya fi ta ƙarfin tunani ana iya samun mace mai zurfin tunani amma ba shi ne general ruling ba a ka'ida ina aka fi samu namiji aka fi samu mai ƙarfin tunani shi yasa hatta wajen ba da shaida a kasuwanci sai ƙur'ani ya ce wastashiru shahidai ne واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى
full stop ana rama idan aka zo za a kulla kasuwanci da maganar bashi a ciki Allah ya ce a kira shaidu guda biyu mazaje su zama su ne shaida sai Allah ya ce fa illam yakuna rajulaini in an nemi mazaje guda biyu ba a samu ba farajulun Allah ya ce to a samu dai namiji guda daya kada ya rasa namiji ko guda daya to ɗaya namijin fatun da an ce guda biyu ya za a ce gurbin sa sai Allah ya ce wamra atani a samo mata guda biyu a madadin ɗaya namijin da babu shi sai ya zama yanzu namiji ɗaya da mace nawa da mace biyu kamar an tambayi Allah dan me ce an samo mata guda biyu ba za a kawo guda ɗaya ba ubangiji ce "Mm-mm, su ba su da ƙarfin tunani da ƙarfin tuna abu an ta zilla ihdahuma idan ɗaya ta bata a wajen bada lissafi fatu zakira ihdahuma al-ukra ɗaya sai ta tuna mata sai su yi collaborating sai su tare shaida to abin ya faru kusan tun wata shida da suka wuce aka ce ni talatin nawa ne ma kudin ta ce to kamar dai miliyan ɗaya da ko eh da rabi eh da da rabi da rabi da rabi da rabi to shi yasa aka ce a samu mai mata biyu a sa namiji nawa ana iya samun mace mai kaifin da tunani zaka tara maza guda hamsin ta fi su tunani amma ba su ke da yawa ba shi yasa Allah ya ce kai kai ne shugaba sai Allah ya ce bayan wannan wa bima anfaqu min amwalihim ai da za a auren kai ka kashe kuɗi ba amarya ne ta kashe kuɗi ba amarya tana kashe kuɗi za a aure ba abin da ya shafe ta na san dai babanta ya sha wuya watakila uwarta ta sha wuya ango ya shawa ita cewa aka yin bata hau doki ba ma kana dora mata kaya wannan kayan da bahaushe kenan amarya in bata hau doki ba wai ɗakin ta ma in za ta je ba za ta je da kafa ba in za ta je kotu karanci a bata ta taka kana dora mata kaya amma kai fa tun wajen neman aure kake zuwa gidansu hira ka samu expenses aure idan ka je zaka dan mata kyauta kuɗi kake kashewa aka zo auren kai ka bada sadaki kai kai ta tare da gidan da za a zauna kai ka kawo motar ɗauko kayan amarya kai kai kaza ka sha wuya shi yasa Allah ce to ka zama shugaba a danka sakin a hannunka ita bata san wahalar auren ba za ta iya sakin ka a cikin sauki amma kai ka san wuyar da ka sha wannan ya kai ya koya maka hankali ba za ka yi wasa da saki ba a shi addinin musulunci ya yi tanadi mai kyau ba a na musulunci ya tsaya ba idan aka samu matsala a wajen auren wallafi ta kafu da nushu zahunna واللاتي تخافون نشوزهن ya za a yi فعزوهن وحجروهن بالمضاجع واضربوهن
aha فإن فعلهم فلا تبغوا عليهن سبيلا
why إن الله كان عليا كبيرا
Allah ce fa in kibtu shiga gaba da hima abin nan Allah madaukin sarki ya ce wallati ta kamuna nushuzahunna mace miji na iya bakin kokarinsa yana ciyar da ita yana shayar da ita ya bata wurin zama amma ita kuma ta zama yar tawaye a cikin gidan duk umarninsa ba za ta yi aiki da shi ba abin da yace bai so shi za ta yi abin da yake so ba za ta yi ba ta hana zaman lafiya a gidan ya za a yi da ita ka dabbara mata saki Allah ya ce ba da saki ake farawa ba ba da saki ake farawa ba Allah ya ce fa'izun hunna ku musu wa'azi ka samu lokaci ka zauna da ita ka ce ta asibiti ji tsoron Allah ni dai ni ne miji kuma Allah ya wajabta biki kimin biyayya in kika saba mun Allah zai tambaye ki in akwai ayat da ka haddace ka ja in akwai hadisin da ka haddace ka jawo in babu ka ce to malamai sun yi bayani ko ba su yi bayani ba malamai sun yi bayani idan mai imani ce ta ji wa'azi sai ta baka haƙuri sai ta tuba sai a gyara aure sai ci gaba to lokacin sai a rashin sa a samu mai kunnen kashi da ba ta jin wa'azi sai ka gama wa'azin gaba daya ta ce sannu abubakar mamud gumi a kowace ja mata aya zai fassara ta ce da ka ta fassara maka dama tana zuwa islamiyya ta fassara ayar yadda ibnu kasir ya fassara ayar ta ce daidai na fassara ko na bata ya ce daidai kika fassara ta ce to ba za a yi aiki da ayar ba sai kuma me kaga wannan ba ta jin wa'azi to idan ba ta jin wa'azi an mata wa'azi an mata wa'azi bata gyara ba har yanzu islam bai ce ka sake ta ba islam bai ce me sai Allah ya ce to ga option na gaba wahajruhunna fil mabaji ku kaurace musu a wajen kwanciya a wajen me amma annabi ya bada sharadi kaurace mata a wajen kwanciya ba hotel zaka koma ba annabi ya ce wala tahajur illa fil bait kar ka kuskura ka kaurace wa matarka sai a cikin ɗakin ta idan za ka mata hijira a ina za ka hijirar a cikin ɗaki ya ake yi wa mace kaurace wa mace a ɗaki shine in kuna kwance sai ka juya baya ka kalli bango ka sha mur ka ƙi magana in ta taba ka kada hannun ta kace rabu da ni kai abu san gandari na kan tsine yadda ka san burtai a sabbi safore idan ranka ya ɓaci ma kada ya kaura cewa ganin gaba ɗaya maka dawo ƙasa in wuyan ka yi ciwo kuma wannan kai ka san yadda za ka yi zuwa da safe idan tana son ka ta ga yadda kake kaunarta kake santa kake ba abin da ke son kallo kamar ita yau ka juya mata baya ko kallon ta baka so ka yi malamai suka ce to yadda za a yi ya yi kyau aka ce wazin ayya ne ne mata suna sama suna ji idan ta ga haka in mai imani sai ce ka gaskiya ban kyauta ba ka ga duk yadda mutumin nan yake so na amma yau na yi prostrated ne shi na yi provoking na shi kallo na bai so yi bari in ba shi haƙuri da ta baka haƙuri sai ka ka huce su mata dama Allah ya sa musu murya su albarka duk yadda ka fusata in matarka ta zo ta durƙusa gaban ka ta ce mai gida ba shakka ban kyauta ba ban maka adalci ba amma na gane kuskure na ina roƙonka don girman Allah ka yafe mu wallahi zaka ji zuciyarka ta kai idan ƙwarar ya ce mahada dan kuka kuka za ta fara sai kana zo ka kai mata magana sai ka ji ruwan sama na ɗigo maka daga sama sai ka yi haka ka ɗaya sai gashi ita ce sai ka gyara zama hawa bai haka ce to dan me ba zai yi kuka ba mai gida na kai ne aljanna ta kuma a ce na bata maka rai to sai na zan iya shiga aljanna don Allah kai hakuri ka yafe mu kaurace warka ta yi amfani ko ba ta yi amfani ba ta yi amfani idan mai ilimi ce ma ba sai ta baka hakuri ba ba ka juya baya ba sai ta je ta sheka wanka ta samu wani body spray ta fesa ta samu su kaya transparent ta saka ta kawo wani turare na fita arziki ta yi ta ɗabi makeup ga hoda ga gazar ga jambaki ga dangwale goshi ga barbada kumatu ga jagira ga hawayen masuri idan da zo sai ta kwanta a bayan ka ba za ta maka magana ba wallahi ba za ka yi bacci ba ƙarya nake sai kai kadai kana ta dan mutsu mutsu da kafa haka tun baka magana ce sai ka fara magana ya ce talatu da ce mai gida ta kori daga ya zamu da kike a gida da ke kyauta to mai gida ka san mu mata masu rauni ne hakuri ake da mu me ke na abin ya dame ni duk hakurin ka na yau na kure ka dama mai hakuri aka kure shi sai abin da Allah ya yi ai hakuri mai gida saurara ni billahi lazi ba abun adalci ko da ai magana ce ina da saurin fushi to ai ba saurin fushi kadai nake da shi ba in ma na yi fushin ina da saurin hucewa rigima ta kare ko ta kare ba in a ƙasa ka kwanta sai ta ɗan biyo kusa da kai sai ka ji wani ƙanshi ya ɗan goge ka yayi sama kan gado to ba za ka yi bacci a ƙasa ba akwai wani malami da matarsa ta bata masa rai ya ƙi mata magana zai fita ta shirya masa breakfast kai komai ya ƙi ci abinci ya dawo ya samu ta masa abinci irin wanda yake so ya dai daure ya ɗan ci kaɗan ta gyara ɗaki ta sa turaren wuta ta gyara ko ina ya ƙi mata magana ya je haukan abu gado ya kwanta ya ma fasa ya sauko ƙasa ya kwanta a ƙasa barci mai komi ba ta sha ado ta sha turare ta ɗan bi ta kusa da shi ta wuce kan gado sai kasa bacci can zaka dare ya ɗauka ta yi bacci sai ya tashi saɗan saɗan sai haye kan gado ashe ba ta yi bacci ba sai da ya kan gado ta ce a mai gida ka huce ne ya ce ban gane ba ce na ga ka hawa kan gado da kana kwance kasa ya ce ke saurara ba na sa rashin hankali wa ya ce miki hawa ne namiji bai kifa ne ba hawa kai ba to ya aka yi za ka na kasa yanzu ga ka akan gado kuma ka ce baka hau ba ya ce to in dole sai an gaya miki to ba hawa ne ba faɗowa ne kun taɓa gani ɗaga faɗo daga ƙasa zuwa sama daga ina ke faɗowa shi yasa qur'ani yace kar ka bar ɗakin domin kar ka bar ɗakin duk adon da ta da kuɗi da ta tana so ta baka hakuri wannan chance din ayi bulokin nan shi to in ta kadara ce ba ka kaurace masa ba sai da ce Allah ya iza kiya annabi ya jago shi ko ta ce Allah ya raka taki gona to wanda ya za'a da ita a sake ta Allah ya ce har yanzu kar a sake ta tukuna ba zo wurin ba Allah ya ce wazribu hunna anan an yadda miji ya biki matarsa amma wani irin duka dan mazaje na kuke makalewa ku yi mace dukan tsiya wata a karya mata kashi wata a fasa mata fata wata a kubbar jikinta a ce Allah ne ya ce wazribu hunna ba abin da Allah yake nufi ba kenan ba abin da Allah yake nufi ba kenan da aka ce ku dake su malamai suka ce barban gaira mubarrahin dukan da ba zai cutar da ita ba ba zai kumbura mata fata ba ba zai jiwo kashin ta ciwo ba ba zai fasa mata jiki ba ba zai cutar da ita ba na ladabi da kauna da soyayya kuma nan ma uwa saboda sanda take waɗanta wani lokaci sai ta dake shi amma ta kuma tana kuka ta fi ɗan jin zafin duka irin wannan soyayyar ake so a samu tsakanin ka da ita to an kawo wannan matakin duba ta gyara ba da ce kayi ka kayi ka gama a sake ta Allah ya ce har yanzu kana sake ta lokaci bai yi ba lokaci bai yi ba to ya za a yi ya ubangiji sai Allah ya ce wa in kiftum shiga gaba yin hima وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها
in yurida islahan Allah ya ce idan har an kawo wannan mataki ana ganin fa ga aure yana tangal-tangal zai watse ya ya kamata ku yi Allah ya ce fa ba su hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha sai a je cikin iyalan matar danginta yan uwanta iyaye sai a samu dattijo mai natsuwa mai fahimtar lamurra sai a ɗauko mutum daya shi ma mijin cikin danginsa da yan uwansa iyaye sai a samu wani dattijo shi ma mai natsuwa mai fahimta sai a kawo yanzu an samu mutum nawa biyu ɗaya daga ɓangaren wa miji ɗaya daga ɓangaren mata wato shi ake cewa arbitration wayannan mutane guda biyu sai su zauna da su da mijin da amarya su hudu kawai a ce e kai gaya mana menene matsalar da ke tsakanin ka da ita ya ce tana yin kaza tana yin kaza na yi na yi ta daina ba ta daina ba tana kaza ta duk ya gama lissafawa bayan sun saurari shi a ce ke kuma menene matsalar ki a ba ta ce a hiyari ta ce to ai shi ma yana mun kaza yana mun kaza yana mun kaza a kirga damuwar yanzu an ji damuwar mijin an ji damuwar matar to a lokacin sai su kwatanta su ga yadda matsalar ta kawo dinnan auren zai iya gyaruwa su ci gaba da rayuwa in zai iya gyaruwa to shi mijin sai a nuna masa kurakuransa a ce ya gyara ita matar a nuna mata kurakuranta a ce ta me ta gyara a ce ku yi haƙuri ku je ku sake jarraba zama mu gani idan ko suka ga abin ya kai matuka dan aka ce za a ci gaba da zama akwai cutarwa ko mijin zai cutu ko matar za ta cutu ko ba a samu wata hanya da za a iya magance wannan cutarwa ba to a lokacin su ce to nan muna ba da shawara zama auren nan ba zai yi ba a kashe auren nan sai su recommending shika wa miji cewa ya saki matar yanzu kowa ya san matsalar ba a dugubure ake tafiya ba to yanzu an zo magana saki to ya zo magana sakin ya za a yi shi sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza dallaqatumun nisa
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحفظوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة yawa وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا anan sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi malamai suka ce an kira suna annabi amma ba annabi ake nufi ba wa ake nufi wal murad ummatuhu sallallahu alaihi wasallam mu al'ummar annabi ne ake so a yi magana da mu sai aka yi magana da mu ta hanyar mai gida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da aka ce ya ayyuha nabi ya kai wannan annabi sai aka ce idza dallaqatumun nisa idan za ku sake mata sai ba ce idan za ka sake mace ba saboda ba shi ake so a yi adiresin ba wa ake adiresin al'ummar ne shi yasa sai aka kawo shi da jami aka ce idan za ku sake mace Allah ya ce to ga ka'ida mun ji komi ya gagara gyaruwa yanzu za a kashe auren to wajen suke nan faɗalli ƙohunna li iddatihinna ai faɗalli ƙohunna li iqbali iddatihinna ku sake su yadda kai tsaye za su fuskanci iddarsu ya ake sake mace yadda kai tsaye za ta fuskanci iddata akwai ka'idoji ka'ida ta farko sai a fara bincikawa tana jinin haila ko ba ta jinin haila ba ta jinin haila to Allah ya yarda a sake mace lokacin da ba ta jinin haila a tana jinin haila haramun ne a sake mace tana jinin haila da ka sake matarka tana jinin haila ka yi sake bid'a kana kiran kanka ahlus sunna amma kai saki da me in ka ga wani kace ka ga dan bid'a to kai ma da kai ciki kai ma rajulun fi ka bid'a ba a sake mace tana jinin haila ahlus sunna ku kiyaye wannan hadisi ya inganta abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya taba take matarsa tana jinin haila tana jinin haila sai take matar shi bai san wannan hukuncin ba mahaifinsa sayyidina umar sai ya je ke ba manzo Allah sallallahu alaihi labari cewa ɗana Abdullahi ya saki matarsa amma ya Rasulullah tana haila manzon Allah hankalin zai tashi ya ce ya za ku yi wasa da sunna ta tun ina rayu murhu faluraji'iha maza ka je ka bashi umarni ka ce injini bai yadda da wannan sakin bai dawo da ita bayan ya dawo da ita ya jira har sai wannan hailan tasa ta dauke ta samu tsarki bayan ta samu tsarkin ma ya jira ta ƙara yin wani jinin haila bayan ta ƙara yin jinin hailan ya jira shi ma wannan jinin hailan sai ya ɗauke da daga nan in ya ga dama ya sake ta in ya ga dama ya ci gaba da rike ta da kyautatawa wanda yasa sai na Umar ya dawo ya faɗa wa Abdullahi da Umar cewa a dawo da me da matar domin shari'a ba ta yadda a saki mace tana jinin haila ba ba zai ku gane wannan ka'idar na'am to yanzu ka bincika ka samu ba ta jinin haila sai ka sake ta a nan ma akwai ka'ida ta biyu mun ji yanzu ba ta jinin haila kwanaki ta yi haila hailan ta ɗauke to daga ranar da hailan ta ɗauke zuwa yau da kake so ka sake ta kun taɓa yin kwanciyar aure tare eh kun taɓa yin kwanciyar aure tare to haramun ne ka sake ta a gane karatu ba ta jinin haila da ta yi jinin haila amma ya ɗauke yanzu tana cikin tsarki ba ta mai jinin haila amma daga sanda wancan jinin hailan ya ɗauke zuwa yau ka taɓa kwanciyar aure da ita to haramun ne ka sake ta shari'a ba ta yi da wannan ba bid'a bid'a ya za ka yi sai ka jira har sai wani jinin hailan ya zo in jinin haila ya zo kuma haramun ne ka sake ta tana jinin haila sai ka ci gaba da jira har sai jinin hailan ya yi mai ya ɗauki ta samu tsarki to kamin ke kwanciyar aure da ita sai ka sake ta wanda ita ce ka'ida ta me ta addinin musulunci akwai matan da ya halatta a sake su suna jinin haila wannan ta general rule yana da exception mace ta farko mata sun kasu kashi biyu akwai matar da in tana da ciki ba ta yin haila su ne mafi yawan mata in suna ciki ba sa ne amma akwai matar da tana da ciki kuma za ta yi haila to idan matar da takan yi haila ne idan tana da ciki kuma yanzu tana da cikin amma dai tana yin haila to idan ka sake ta tana cikin wannan jini na haila babu laifi baka saba wa Allah Allah ya yarda saboda mace ce mai ciki sai dai duk suna ciki cikin baya hana ta yin haila baya hana ta yin al'ada an gane wannan mace ta biyu idan ka tuhi matarka da cewa tana yin zina ta ce ƙarya kake aka je kotu aka sa kuka yi rantsuwa aka kashe auren to ko tana jinin haila bayan kun gama rantsuwa za a kashe wannan aure ya riga ya mutu jinin haila ba zai hana mutuwar wannan auren ba mace ta uku haka nan ka kaura cewa matarka ka daina kwanciya aure da ita ka kai ka kara kotu alkali zai baka wata hudu shi kamin wata hudu ki dawo ka daga ko ka tabbatar da cewa ka koma ka ci gaba da kwanciya da ita in bai gyara ba ki zo ki gaya mu yanzu wata hudu ya cika baka gyara ba ta sake dawa kotu ta gaya wa alkali shari'a ta ba alkali dama ya kashe wannan auren ko da tana jinin haila ya halatta alkali ya kashe wannan auren a daidai wannan lokaci mace ta hudu shine matar da mijinta yana kyautata mata yana lura da ita amma ba ta son shi kun san mace in ta kira miji sai abin da Allah yi duk kirkin da zaka mata ba ta gane shi ba ta sai karshe ta kai kara kotu aka ce zai ce zake da tace alkali komai yana mu matsalar da aka samu ban kaunar shi a raina ko ganin shi ban so yi amma duk abin da ka sani da kyautata wa mutumin kirki ne na mu sai dai ba soyayya tsakanin da shi alkali sai ce to abin da ya baki sanda zai aure ki ki maida mashi ko duka ko wani bangare na shi gwargwadon abinda mijin ya ce ya amince idan kika maida mashi to yanzu kin fanshi kanki shi yake ce kulle to auren ya mutu za a kashe wannan aure shi ma koda tana jinin haila ya halatta a kashe auren a wayannan cases din su ne ake kashe auren mace tana jinin haila amma in ba ɗaya daga cikin wannan cases din ba da an saki mace tana haila an samu me an samu sakin bid'a shine fa talliquhunna li'iddatihinna sai Allah ya ce wa ahsul idda ku tsaya ku lissafa idda ku kiyaye ta ku yi me ku kiyaye ta menene iddan suratul baqara wal mudallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru Allah ya ce mata idan aka sake su za su yi zaman idda ba za su yi aure ba salasata quru qur'i uku menene qur'i wasu malamai suka ce shine jinin haila kenan ba za ta yi aure ba sai ta yi jinin haila sau nawa sau uku an gane wannan wasu malamai suka ce a ba jinin haila ne ƙur'i ba menene ƙur'i suka ce al'adaharun da fi bainar da maini tsarki da ke tsakanin jini guda biyu shi ake cewa ƙur'i kenan idan aka saki mace sai ta zauna ta yi tsarki guda nawa tsarki guda uku menene bambanci tsakanin na farko da na biyu ga bambanci idan mun ce jini ne ƙuri sai aka suke mace yau sai jininta na haila ya zo sai mace mai ɗaya ko? jini ya ɗauke ta samu tsarki sai jini ya ƙara zuwa sai mace nawa biyu sai ta samu tsarki sai jini ya ƙara zuwa sai mace nawa uku da ta samu tsarki sai a daura mata aure in ta samu mishi to amma a kauli na biyu da muka ce tsarki ba jini ba kenan da aka sake mace yau sai jininta ya zo ba za mu ce ɗaya ba sai mu ci gaba da jira sai jinin ya ɗauke ta samu tsarki sai mu ce nawa ɗaya tunda mu ce tsarki da ke tsakanin jini guda biyu idan jini na biyu ya ƙara zuwa ba za mu ce biyu ba sai mu jira sai ta samu tsarki sai mu ce nawa biyu idan jini na uku ya sake zuwa ba za mu ce uku ba sai mu jira sai ta samu tsarki sai mu ce nawa uku sai jini na hudu ya zo to sai mu ce ta kammala idda daga nan ana iya in ta samu miji a daura mata aure ba sai da kowa gane bambanci tsakanin wannan fatawa guda biyu wannan bambanci ne tsakanin malamai duk abin da fahimtar ku ya ba ku kuka aiki da shi in Allah ya da daidai ne to shi yasa Allah madaukin sarki yace fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsin idda to ku saurara ku shi sai Allah ya ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijin malamai suka ce idan Allah zai kafa doka sai ya fara da ku ji tsoron Allah ko bayan ya faɗi dokar ya biyo bayan ta da ku ji tsoron Allah to dokar tana da girma kuma tana da wahala kiyayewa ya Allah wace doka kake so ka kafa mana ka fara cewa mu kiyaye ka wattaqullaha ku kiyaye Allah rabbakum ubangijinku sai Allah ya ce ga dokar idan kuka sake mata la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku kuskura ku sake mace sannan ku fidda ita daga cikin ɗakin ta inji Allah kar ku yadda ku sake mata ku fidda su daga cikin ɗakunan su Allah ya ce ban yadda ba kuma ku ciyaye ni inji Allah ku ciyayi saba mai inji Allah kar ku kuskura ku taka wannan doka inji Allah la tukrijuhunna min buyutihinna kar ku sake mace ku fidda ita daga cikin ɗakin ta wai ta tattara ta tafi gidansu gidan wa za ta tafi wani yana watso kayan mace waje yana tattara kayan ki ki tafi gidan ubanki wa ya gaya maka ita za ta tafi gidan ubanta Allah ya ce ta zauna a ɗakin in ba ka da wani ɗaki ka tattara kayan ka koma gidan ubanka kai Allah ya ce wallahi bai zama in ka sake mace dole ka barta ta zauna a ɗakin ta ta idda kuma in tana iddan nan dole ka ce garba kawo shinkafa ka kawo masara ka kawo taliya ka kawo tattasai tumatir manja man gyaɗa madara bombita milo gudi gudi da shawarma duka ka kawo duk abin da ka saba yi mata kamin ka sake ta ba abin da zai tsaya sabulun wanki sabulun wanka kudin kitso komi za ka bata maganin sauro shantos ka kawo ta fesa ba ce dan ka sake ta amma sauro su rika eh, wasan kura akan ta ba duk abin da ake mata na kula da ita a ci gaba da kula da ita a ina a gidanka a ɗakin ta in shi kenan ɗakin ka koma gidan haya kuma ka ci gaba da supply to waye ke ka sake ta kada ku kuskura ya ce baiwar Allah idan mijinki ya sake ki yace tattara kayan ki bar gidan mu ki ce ba inda zan je Allah ya ce in zauna in idda anan kuma anan zan yi in ya tada rikici ba ka shi kotu kai shi kotu shari'ar musulunci duk alƙalin da ya san shari'ar musulunci zai tilasta mashi ya barki ki ya idda ki a ɗakin ki Allah ya ce wala ya kharujna ke kuma mijinki ya sake ki ya ce ki zauna za ki kiki inda ki ce Allah ya sauwaka dan ni ce mara zuciya an sake ni kuma in zauna kin shoyi su mun dariya billahi lazi ba wanda ya isa an yi ma da gidan ubana di di di di to ke kuma kin zama yar wuta Allah ya ce karki kuskura ke kuma dole ki zauna mai dariya Allah ya bashi sa'a kare miki dariya a nan duniya da miki dariya a lahira ya ganki a wutar jahannama zauna a ɗakin kiki idda in ji Allah kwanaki wani yaro ya bugo mu wuya an gafar ta malam mutane ba yanzu ba su gama ba su gama gane sunna ba dan shi to ai gane sunna wahala ne da shi mu din ma a hankali a hankali muke ganewa akwai sauran aiki an gafar ta malam sai yi wa mutane wa'azi nace muna iya bakin kokarin mu Allah da ya ansa me ya faru ya ce ah mata ta ce na sake ta wai ina ganin ubanta ahlus sunna ne yanzu na je idda bata kare ba na je zan dawo da ita uban ya ce ba za ta dawo ba nace ban gane ya ce ba za ta dawo ba ya hana ta dawa nace ban gane ya hana ta dawa ba tana ina tana can gidansu nace aka je gidansu nace me kai ta gidansu har uban ta gidansu a ina ka ce ta zauna a ɗan ɗan ya ka fidda ita daga ɗakin ta ta daga gidansu billahi lazi malam da ka san abin da tama da ka ga ni ma ka ce na iya bakin kokari na to daga nan daga kada daure don ce lalle ba fahimci sunna ba magana kai zai na fahimce ta amma cikin wanda ba su fahimci sunna ba kai kana sahun gaba waye ce ka sake mace ta koma gidansu ubanta ne zai ci da ita ya sha biyu na ce tunda ta koma gidansu buhun shinkafa nawa ka taba turawa bai ta taba turawa buhun sama bai ta nawa ka sai da katar na taliya bai kai ba nawa ka aika kudin cefa ne ka taba saya mata sabulu sai kika ka tabban zaka kore ta ta koma gidansu ubanta na daukar dare su sai zan ka zo fiki fiki ka ce wai ka gane suna ka dawo da ita na ce wallahi ne ubanta faskare zan samu karya ma kafar baya gobe ka gane dawo idan ka samu wannan ke kuma ki zauna a ɗakin ki inji Allah kar ki ce za ki fita kama an tambayi Allah ya Allah me yasa kace ta zauna a ɗakin ta ta idda Allah ce la ta dare ba ku sani ba yanzu fushi ne kuka yi watakila daga baya za ku huce la'alla Allah ya yudi su ba'da zalika amra Allah kuma ya fara da wani sabon lamari ku huce ku sake daidaitawa ku dawo ku ci gaba da zama shi yasa Allah ce kar ta koma gida ta zauna ta ida ina ɗakin ta idan sakin saki ne da ke da komai yake da restoration akwai dama da ake da ita da za ka iya dawo da matarka in ka sake matarka tana gidanka za a je dai kawai ba iyayen labari a samu shaidu a kafa baba eh wance Allah ya kawo ƙarshen auren mu da ita ban bi duk hanyar da zamu bi dai abu ya gagara to amma aure kamar yadda yake da rai duk abu mai rai wata rai yana iya mutuwa amma ta ji sunna ta ce za ta zauna ɗakin ta ta ita ni ma na amince saboda haka sunna haka take kuma ina baka tabbacin zan ci gaba da lura da ita da dukkan kula har zuwa nan da za ta kammala idda da tije ce to Allah maka albarka Allah ya daidaita ku tashi ka tafi ba shi kenan ba daga ranar har ta gama idda an kace ka dawo da ita duk duniya ba wanda ya sai hana Allah ya baka fawa shi yasa aka ce ma ta rinka yawan yin kwalliya idan ta ga idda ta kusa ta kare in ka dawo ka shigo ka ganta ta sha kwalliya ta sha ado ta kame akan kujera tana jin kira a hanzin idan ka zo ka dan sace ka lokaci kai ana magana sakin wawa ba kada zamani ne wawa kaga yanzu an raba maka hankali ko an yi kuda mahauta guda biyu ce an raba masa hankali sai kana dan sa ta kallon ka ce kai me kake kallo na haka to ba da daman kalle ke ba ka da daman ka kalle ni ma ta kace to kin gama idane an yi nake na dawo da ke akwai wanda ya sai ce hana ka dawo da ni ka ta kai ma ka fara to to- to na dawo da ke ga wanda ka fada ko baka fada ba dama me ake so dama abin da ake so ta dawo shi ne abin da ake so malamai suka ce ba ma sai kai mata magana ba kana iya dawo da ita practically ka zo ka same ta kawai tana zaune ta sha ado ka dan lallabo ka mata kiss a kuma to iyut yadda ce lafiya ka ta yi shi kenan an gama shi kenan ta zama matar ka Ah, in ba mata ka bane ya hada ta gaba da kisa kuma to me yasa ka mata shine ka dawo da ta zama mata ka shi yasa ka mata kisa so practically ka dawo da ita malamai suka ce amma idan kuka haɗu da cikin duhu an ɗauke wuta za ka shiga ita kuma tana fitowa sai kuka yi karo kacce sai ka riƙe ta wace ce ta ce talatu ce ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka sake ta to bata dawo ba amma da kuka kicibis kana riƙe da ta wace ce ta ce talatu ce kace talatu ta ce eh kace ikon Allah to to shi ke da Allah ya yi kwasa ta dawo san da ka fara karo da ita kake rike da baka san ba matar gaba ce ko yanzu na faɗa maka wace ce talatu ce in baka dawo da ita ba ya hada ka ci gaba da rike ta to dan wannan dan minti ɗaya da ka kara kana rike kana ikon Allah to ya akai haka har muka karo a shi ke nan ka ta riga ta dawo ta zo matar ka a wannan lokaci shine la tadari la'anna laha yuhdisu ba'da zalika amra ba ku san me Allah zai farar ba daga baya ku yi hakuri ku bi sunna sau da dama sai ku ci sunna kuma daga baya abin ya zo ya dame ku wai mace ta baka haushi kace ka sake ta saki uku me ya zafi in ka sake ta saki ne kace ba za ka dawo da ita ba duk duniya ko ne sai dawo da ita sai wa sai kai to duk me ba za ka dan bar wannan chancin ba baka san me zai faru ba wannan zuciyar mai saurin canjawa wace daga baya zai na ce to ana gafarta malam fusata ne to ka faɗa min wanda amarya ta masa girki kawai na shan girki ana dariya ana tafawa ita ya sake ta dama dole sake ba ta sa ba ya fusata bane wannan hujja ce kuma ba sunna bane kai kai kai- ka zama dan bid'a wai saboda an baka haushi wai bari karama ka sake ta sake uku ba sake uku ba ko sake ne da rabi haramun ne kai wa matarka kace na sake ka sake ne da rabi bid'a ce balle saki nawa balle saki uku Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama
فإذا بلغنا أجلهن فأنكحوهن بمعروف لو فارقوهن بمعروف yawa وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله aha ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر yawa ومن يتق الله يجعل له مخرجا
sannan ويرزقه من حيث لا يحتسب aha ومن يتوكل على الله فهو حسبه yawa إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء kadira ba fasara wai na ayoyin zai duka ba mu da lokaci amma bari ku ci Allah ce fa iza balagana ajalahunna yanzu ta zauna gidanta za ta yi idda kana ci gaba da lura da ita idda ta kusa ta kare idda tana me dab da karewa sai Allah ce to yanzu yana baka last chance fa amsikuhunna bi ma'ruf in kana da sauran sha'awar zama da ita to ka dawo da ita da kyautatawa ka zo ka ce wance gaskiya na yi tunani da goma babu alheri a ciki gashi Allah ya azurta mu da yara wa'annan yara in muka rabu ya za su rayu ko na ɗauro ta mace ba za ta iya dora da su kamar da ke wasu za ki zo da su ba ke kuma duk inda kika je hankali kina kan wa'annan yara karshe ma ki ta rigima da mijin saboda tunanin kina kan yayan ki don Allah mai haƙuri mai yafe wa juna mu ci gaba da zaunawa na dawo da ki an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba an zauna lafiya idan kuma kaga a ka dai haƙura sai Allah ce au fariquhunna bi ma'ruf to ka rabu da ita da kyautatawa ya ake rabuwa da ita da kyautatawa macen da aka saka Allah ya ce a jiyar da ita dadi kala biyu a suratul baqara Allah ya ce walil mudallaqati mata'u وللمطلقات متاع بالمعروف Aha.
حقا على المسلمين sannan can gaba sai sake tsallakawa wa mati'uhunna
ومتعوهن Aha.
على المسر قدره وعلى المقتر قدره sai ce متاعا بالمعروف aha.
حقا على المتقين jiyarwa daɗi kyautatawa mace da ake so a yi ransa ke ta kashe biyu ne na farko shine wanda tana yin idda shine muka ce ka bata ta zauna ɗakin ta ka ciyar da ita ka lura ita wannan wajibi ne menene wajibi ne dole kai haqqan alal muttaqin to akwai kuma yanzu auren ya mutu ta kammala idda za ku rabu da ita shi ne au fari kohunna bi ma'ruf da aya ta bayan muka karanta shi kuma haqqan alal muhsinina haƙƙi ne ga masu kyautatawa menene haƙƙi ga masu kyautatawa yayin da za ka yi ban kwana da matar da ka saka to yanzu ta riga ta kammala idda za ta fi gida to sai ka je kasuwa sai ka samu yan tura a tamfa guda uku ko guda hudu gwargwaron wadatarka da dan leshi daya da yan shadda gezuna guda daya da yan takalma da yan sabulai da yan underwear da da da da da abubuwan da za ta bukata na rayuwa sai ka siyo akwati ka hada mata akwati kamar za ka wa yan karama amarya haka inda hali ka dan hada dan kudi a ciki in kana da wadata kamar da sai gwai sanata sai ka dan sa ko yan miliyan goma haka a ciki idan kuma kai almajiri ina iri na to ya sa dubu ɗari biyar haka Eh, almajiri ke gwargwaron wadatar ka sai ka zo ka same ta wance eh auren mu da ke yau shekara kaza kuma wallahi ba zan iya tuna iya alheran da muka kika mun ba a lokacin da muka zauna ga ya'ya Allah ya azurta mu da su to amma Allah ya kawo ƙarshen auren mu wannan kaddara ce daga ubangiji kuma yanzu ga kin kammala idda za ki koma gida bai kamata daga komawar ki gida ki fara dora wa baba nauyi ba ga wannan dan shefaran da na yi miki ga dan wannan kuɗi ki je ki fara zawarci da su kuma karki wahala kwace kayan ki zan kawo mota da za ta ɗebe kayan ka mai da daga unguwarsu sannan zan kawo mota da za ta mai da ke gida da wannan tsanamar da na miki kuma Allah ya sani ina miki addu'a Allah ya miki albarka Allah ya baki miji na kwarai da za ku yi zaman lafiya tare da shi sai ka ɗauke ta sai ka kai ta gidansu da Allah wani mata za ta yi gaba da kai iyayenta za su yi gaba da kai ba za su yi gaba da kai idan kai jarumi ne sosai ma izala ka sha sosai ba kurba kai ba ka kwankwada ka kwankwadi sunna to sai ka zo masallaci da an yi sallah asuba ka ce jama'a kashe makirfon da Allah yana da wani jawabi sai ka miƙe ka ce jama'a idan ba ku manta ba akwai mata ta talatu yar gidan alhaji na ta'ala ce ya kwarai mun gane yan kuntuna mun yi aure da ita shekarar mu kaza yaran mu kaza to auren mu dai Allah ya kawo ƙarshen sa sanda auren ya mutu na to ni zan yi jagoranci idan aka je muka samu iyayen da suka amince aka daura aure kun ga idan muka kwashi kayanta sai muka yi sabon ɗakin mijinta mu dauki amarya maimakon mu kai wacce aka take ba zaura gida sai zama amarya ce za mu kai ɗakin mijinta don Allah in akwai wanda yake gani ni dai a shirye nake zan yi jagoranci to daga nan sai a samu ɗan kwamitin masallaci ya sha sunna ya koshi sai daga hannu ya ce to dai ina ciki sai a yi kwamiti har da tsohon mijin aje a samu uban a ce to gashi gashi amma yanzu mun zo da sabon miji da in ka amince uba ya ce na amince Allah muku albarka daga nan sai a daura aure in aka dauke ta daga gidan mijinta da ya siki ta sai a kai ta ina sai a kai gidan sabon mijinta don Allah za a samu gaba tsakanin musulmai za a samu rashin mutunci uban zai daina ganin mijin da daraja uwar za ta daina ganin mijin da daraja wannan matar za ta daina ganin tsohon mijinta da daraja saboda an bi me an bi shari'a to amma wannan sunnan ban sani ba ko akwai wanda ya taba da bakata a masallacin nan. Oh, babu wanda ya dabaga ba ma fata ta taso ba ma fata Allah karka nuna mana mutuwar aure amma duk ran da kaddara ta riga fata ku daure ku bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku bi sunnar manzon Allah duk wanda yayi wa Allah alƙawari ya ce Allahu akbar in Allah ya yarda da haka da haka sai mu wuce aljanna ranar tashin alkiyama ka sake mace watakila ko yaya tsakanin watakila tana da ciki ya za a yi da cikin ya za a yi da yayan wannan shi ne darasinmu na gaba idan Allah ya ba mu dama muka sake dawo wannan masallaci za mu magana kan abin da ya shafi shayarwa ka sake mace kawai ka kwace dan ha ko kuma ita criminal ta je ta makale da yaran kullum da ta tara maka mai dace wallahi bai da lafiya yana jante yanzu ma tari yake yi an rubuto magani ka san yadda abuja nan take naira ɗari bakwai da kawai da ta karɓi maka kuɗaɗe yau ta karbi dubu talatin gobe ta karbi ashirin shi kenan ta mai da kai atm da yaron take amfani take tatsar ka yana faruwa ko bai faruwa duk waɗannan hukuncin hukuncin Allah ya magana da su a Qur'ani mai girma ran da Allah ya ba mu iko a nan gudun zamu dora amma yanzu zan dakata a daidai wannan gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah shugaba bismillah shugaba da zai mana tarihi halin
mace duk girmanta duk darajarta duk kimanta darajanta shine aure duran da aka ce ba ta cikin gidan ba ta da miji ta zama abin tausayi kowa zai mutu a gida gida na nan amma ran da mai gida ya mutu babu gida matar gida ta mutu dan gida ya mutu kowa ma na iya mutuwa a gidan kaga gidan na nan amma ran da aka ce ba mai gida to gida ya zama abin tausayi shi ne ake cewa 'ya'ya sun zama marayu domin to amma kuma mace ba ta gane haka saboda rauninta manzo Allah tsara da mishin Allah su bata gare cewa yake da za ka kyautata wa ɗaya daga cikinsu idan hunna dahar ɗauki lokaci ka yi ta kyautata mata ka kyautata mata ran da ka nemi wato ba da uzuri saboda ta kawo wani damuwa ba ka kyautata mata ba sai da ce tun da nake ban taɓa ganin alherin ka ba dubi irin nauyi da kake ɗauka to amma mutane ne da aka halice su daga haƙarƙari karkatacce haƙarƙarin ma na sama a karkace suke in ka ce za ka miƙa da su karya su za ka yi in ka yi haƙuri da karkatar su za ka jima kana jin daɗin zama tare da su kuma su ‘yan uwanmu ne haka manzo Allah ya ce hunna shaqa'iqur rijal ‘yan uwanka ne har ma hausawa sun yi musu wani takiri sun ce in ba ku ba gida in kun yawa gida ya yi kyau ya yi albarka haka da ko ba haka ba amma so ba haka suka so ba bari in ba ku wani kisa takaitacce wani bawan Allah cikin attajirai masu dukiya a Najeriya babban mutum sai Allah ya bashi ‘ya'yansa mafi yawa mata yana da ‘ya'ya mata kusan guda bakwai bai taba aure da ko ɗaya ba kuma duk ya ɗauki ɗawainiyarsu sun yi karatu sun yi digiri wasu ma sun zamanto likitoci amma ba wanda ya zai ce ko cikan don neman aure kowa da tsoron su gidan manyan mutane ne gidan masu kuɗi ne gidan kaza shi sa wurin neman aure ka yi ƙoƙari ka nemo gidan kirki ka nemo mata ta ƙwarai don ka sama wa 'ya'yanka uwa nagari wani mai gida ya tara 'ya'yansa ya ce zan muku gori inda na ga dama da sai in auro 'yar tasha lalacacciya in haife ku dole kuma ku koma ga kunan ga kaman ku amma sai na muku kara na je na auro yar manyan mutane mai daraja gidan kirki na girmama ku uwa ku ba alayi haka na dauke ta ba ni ma na cancanci ku girmama ni bayan ba dama Allah ya ce ku girmama ni to wannan bawan Allah abin da nake so ku gane shine da nace mata in ba ku ba gida in kun yawa gida yayi kyau amma su a wurin su gida ya mai ba kowace mace take son a mata kishiya ba kuma sannan zamanin da Allah ya kawo mu mafi yawan al'umma in ka tashi za ka wuce bakin wuce market ko ka shiga kasuwan wuce za ga mafi yawan customers da suke shiga da fita maza ne ko mata mata duk inda ka shiga in ka ga za a yi tallan kaza mata ne ko ina mata ne to wannan bawan Allah dukkaninmu yanzu ku duba ku ga mafi yawan gidajenmu da wurare za ga 'ya'ya mata su suka fi yawa amma kuma har yanzu in an aure ta ba ta son a tsara mata ita kadai take so ta zauna karshen zamani kuma haka mun yi tafiya mun je wani wa'azi a cikin kasashe na turai ko dai muna holland ko muna hamburg baki ya tunawa da sakatare janar ya yi wa'azi irin wannan akan yawan mata su suka fi yawa yake yanzu bari a census mata suna tare kowace mace da ta zo nan wurin wa'azi da ɗan da ke hannunta a kirga a ga 'ya'ya maza ne suka fi yawa ko 'ya'ya mata da aka yi census ɗin 'ya'ya da aka zo da su wurin wa'azin sai aka samu 'ya'ya mata sun ninka maza hamburg ne ko hamburg na ƙasar germany saboda haka haka abin yake to wannan bawan Allah gashi babban mutum ga 'ya'yansa bai aurar ba ya rasa yadda zai sai ɗibe su zuwa umra a je a yi dawafi a roƙi Allah domin ko za a samu mazaje su fito su aure su an yi dawafi an yi komai sai ya samu wani ɗalibi cikin ɗalibanmu da ke karatu a jami'ar islamiyya da ke madina ya zo umra a makka sai ce da Allah malam wane ina so ka kai ni cikin malaman nan na harabi ina so a yi min addu'a ga 'ya'yana sun kasa aure aka kai shi wurin wani malami ce ga bukatarsa mun yi dawafi mun sha ruwan zanzan mun yi kaza mun yi kaza amma 'ya'yan nan nake roƙo malam ya min addu'a aka yi mishi tarjama sai malamin ya ce to Allah ya ba su miji na kwarai Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza sai ya ce to kai matan ka nawa sai ya shiru ce ɗaya ce ya ce to kai kokari maka kahara ko Allah zai sa dalilin kara wannan kai ma Allah ya kawo maka wasu su zo su aure 'ya'yanka sai ya ce haka kowace ne to ka gaya wa malam yau shekara na kusan talatin da wannan mata yaya zan yi ya kara mata kishiya amma dai to zan gwada ya ce a mishi addu'a aka yi addu'a aka tashi bayan ya dawo gida ya ɓoye magana da ya gaya wa matarsa a can ba sai yanzu ya ce to ko dai in gwada in jarraba wannan magana da malamin nan ya faɗi ne in ƙaro wata matan ko Allah zai sa ni ma ‘ya'yana a aure su sai ce to bari gaya wa uwar gida sai ya taso zai gaya mata akan hanyar ce wu wane ni so biyar yana zuwa sai ya zauna da ita hajiya ina so mu yi magana yau to alhaji a zauna to kin san sai a gama magana gaba ɗaya har ƙarshe ya kasa faɗa daga ƙarshe sai ya daure ya karanta liƙilafi da ayatul kursiyu da salatin annabi ka san wasu matan akwai matar ka ce a gida amma za ka shiga gida kafin ka shiga sai ka yi addu'a ƙarshe sai ya yi shahada ya ce hajji ya bari gaya miki gaske kin ga limamin nan da muka je muka tambaya cewa yayi ina son a aure ƴaƴan nan kin ga auren ƴaƴan nan ya dame mu duka yace to abin da za a yi ni ma in ƙara wata mata ta ce ka ƙara me ce mata ce to je ka ƙara ma kamar da ya wurin masu haka kina nufin sai abin kuma ya shiga ransa ya ji wato hajjiya tana ganin ba zan iya ƙarawa ba sai ya tafi yana zuwa sai fara neman auren ana neman auren sai ya tabbata sai saura kwana ɗaya ko biyu a ɗaura aure ce hajiya na samu fama ta za a ɗaura aure gobe za a ɗaura aure alhaji da gaske yake ce wallahi da gaske nake hankali ya tashi kafin hankalin ta ya shiga wani wuri an ɗaura aure washe gari an zo bukin auren da jama'ar da suka kawo amarya a dalilin wannan auren aka samu mutane biyu suka ga 'ya'yansa suna so kuma suka aure abokin auren da ya kara Allah ya kawo waɗansu cikin wannan bikin aka samu 'yan mata biyu cikin bakwai an samu ci gaba kowa samu ba ana auren hajji ya ta zo ce a wurin nan ya zama alheri alhaji ya zama alhaji ta ce to gaskiyar magana tun da ka kara ka sake karawa mana ta ce gara ta ce yi kwarai kuwa a kara kawai dama jifa in ya wuce kanka ya fada kan kowa yanzu tun da dai an riga an yi breaking record an mata kishiya to kawai wannan amaryan katta marjima ita ma a kara ilai kuwa jimata shekara mai zuwa ya sake karowa yana karowa Allah ya sake kawo waɗansu suka sake zuwa suka auri ko dai ɗaya ko kuma juna manta an ji na nawa kenan na uku yanzu ya samu mata uku an ɗibi 'ya'yan kuma kusan guda hudu sai hajiya ta ce alhaji ka cike kawai a zauna lafiya kamar wasa wannan bawan Allah yana cike auren yana cike auren ba a jima ba Allah ya kawo ƴaƴansa da suka rage duk aka aure su aure akwai alheri ko babu alheri to amma babban matsalan yadda yake ana son kai adalci ka rike su da adalci adalci nan kuma wurin kwana da wurin ciyarwa da shayarwa da tufatarwa amma akwai soyayya a cikin zuciya da ba za ka iya ba yadda kake son wannan kaga kana son wannan ka daidaita ba zai yiwu ba kai ko kayi niyya Allah ya ce ba za ka iya ba me Allah ya ce rama ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم sai yaya فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harasu Allah ya ce ko kun so ku yi ba za ku iya ba daidaita soyayya a cikin zuciya daga kana son wannan da wannan daidai ba zai yiwu ba manzo Allah an tambaye shi a cikin mata duk duniya wa kai fa so yace Aisha ya boye ba to a cikin maza wa kafi so yake ubanta mahaifinta Abu- mahaifinta kowa ya san wannan amma duk da haka manzo Allah mai adalci ne idan an idan wato manzon Allah yana zaune haka kawai sai aje yana addu'a kuma ga Khadija Aisha ta ce ban taba kishi da wata matar da ban zauna da ita ba ban rayu da ita ba amma da naji sunanta ta kishi rufe ni kamar Khadija manzo Allah yakan yanka dabba a kai wa kawayen Khadija a kai wa kawayen Khadija wata rana manzo Allah na gida sai ya ji an yi sallama ana zaune sai manzo Allah ya ce la Khadija mana ga Khadija a sai ba Khadija wace kanwa take shigo saboda haka manzo Allah sai ce sai Aisha ta ce ya Rasulullah shin Allah bai canja maka wannan matan ba da wata sai manzo Allah ya ce wallahi har yanzu Allah bai canja ta da wata saboda haka manzon Allah na girmamawa kuma manzon Allah yakan raba abin da ya kawo gidansa sai ya raba ya raba da hannunsa ce wance zo ki dauka wance zo ki dauka wance zo ki dauka sai ce ya Allah haza ma amliku wannan shine abin da na mallaka fala talumuni fi ma la amliku wa tamliku ya Allah kar ka zarge ni da abin da ban mallaka ba kai ka mallaka shine soyayya a cikin zuciya ina son wannan fiye da wannan ko ƴaƴanka akwai wanda in yi kuka sai ka ji kamar an soka ma zuci kuma ya yanka ne duka akwai wanda in yi roƙe ka ko ya tambaye ka baka iya ce mishi ba za ka bashi ba akwai wani cikin sahabbai da ya ɗauko wani abu kyauta ya yi wa ɗansa ya ce gashi ya ba wa ɗan matarsa ta ce ba zan yarda da wannan kyauta da kai ba sai an je wurin manzon Allah noman burbashir sai an je wurin manzon Allah in ya yarda da wannan shaidar na yarda ana zuwa manzon Allah ce wannan kyautan ka harba wa sauran ƴaƴanka sai ce ban yi ba sai manzon Allah ce ba na shaidar zalunci dole ku yi adalci tsakanin yaran saboda haka adalci tsakanin mata wajibi ne mu yi adalci a tsakaninsu amma zuciyarka ya zama wacce yake so fiye da wacce wannan dole ne ba za ka iya ba sai dai wurin kwana ka ba wa kowa kwananta abinci komai da za ka yi ya zama hatta in za a yi tafiya ma a gidan manzo Allah ƙuri'a ake a yi ƙuri'a wacce take ƙuri'a sai ta ɗauka da ita za a yi tafiya malam kabiru gombe na bamu labarin wani wani wani malamin mu cikin malaman kungiya malaman sunna ya yi amarya matansa ko biyu ne ya ya na uku sai ya zama kuma ya samu makarantar zai je karatu sai ce musu to kun san annabi in zai tafiya ƙuri'a ake to yanzu kuma yanzu tun da zan tafi makaranta zan yi ƙuri'a wacce ƙuri'a ya fito da ita za a yi tafiya suka ce to shikenan akar makalla bismillah sai shi ta kujira sai ya shiga ɗaki da ya je bayan minti kaɗan sai ya fito ce alhamdulillah alhamdulillah har an yi ƙuri'a suka ce an yi ƙuri'a mai gida ce wallahi Allah ya yi hukunci an yi ƙuri'a yanzu ƙuri'a ya fito amarya ce ta ci wannan ƙuri'a ya yiwu saboda haka shine ainihin shine kulin kila shine agent din kowa shine kaza to dole sai an yi hakuri sai an daure wurin adalci saboda haka Allah ya sanya su amana ne a hannunmu a masallaci muka daura aure da sunan Allah yayin kun halatta farjojin su da sunan Allah ko rike su da amana haka manzon Allah tsira da amincin Allah su fata gare shi bana wajibi ne mu kiyaye to su ma suna da irin hakkokin su suna da abin da ya kamata a yi sannan saboda haka na san karatun zai zo a koma su ma ta yadda za su san hakkokin mazaje a kansu kamar yadda yanzu aka yi ta magana akan shika aka yi ta maganganu da ya kamata a kiyaye saboda haka ya koyan uwa wajibi ne mu kiyaye wannan sannan babban magana aure na da muhimmanci in za ka yi aure kowa ya tashi aure yana lura da abubuwa da yawa kamar abu hudu wani na lura da kyau wani na lura da yar gidan manyan mutane wani na lura da cewa tana da kuɗi in yi aure ta zai huta shi ne hausawa suke ce mijin wane ne mijin hajiya ko duk wanda ya aure ta don kuɗi ba abin da zai kara mishi sai ne sai talauci in ka aure ta don kyau kyau na raguwa in yarar manyan mutane ne ran da babanta ya yi murabus da daga mukami ko ya zama babu duniyar a hannunsa ba za ka ga darajar ta ba amma in ka aure ta don addininta za ka so ta kuma kana iya samun mai addinin yar gidan manyan mutane kyakkyawa ta hada abubuwa da yawa ko lura da addini in an karanta mata Allah ya ce annabi ya ce za ta saurara in ba ka raye za ta ba wa tarbiyyar 'ya'yanka kana cikin kabari 'ya'ya suna maka addu'a saboda ka bar masu addini a bayan kasa hakan baya samuwa sai yayin da za mu yi aure mu zaɓo gidaje na addini mu yi auren a gida ko kuma kada ku yi shiru wai sai an zo an nema ka sa ido ka ga cikin matasa waye mai addini waye mai kokari kira shi ka ce zo ka auri iyata wance haka manzon Allah kira da mincin Allah tabbata a gare shi sayyidina Umar yarsa Hafsa shi da kansa ya taso ya zo ya samu sayyidina Abubakar ya ce ga Hafsa ko za ka aure ta kenan yana nema mata miji na kwarai sayyidina Abubakar ya shiru bai ce komai ba can sai ga manzon Allah da kansa ya zo ya ce na son ta karshe manzon Allah ya aure ta bayan auren sai na abubakar ya ce abin da yasa na yi shiru na ji annabi ya taba ambaton ta kaga abin da ya faru kuma gashi bai halarta a ce manzon Allah yana son wani abu ni in nuna alamar ma ina kawar mata saboda haka sai kenan gida na kwarai su ne ya kamata mu lura kafin mu yi aure ya'ya na kwarai matasa na kirki mu sa ido ba sai dan gidan wane wane ba ba sai yan ma a'a in yana da addini to mu yi kokari abin da ke wahal da mu kaga kasa ya ta samma rikicewa za a yi zanga zanga a yi ta kone kone a gari a yi kira ga mutane matasa ku bari suke ba za su bari ba in kun bincika mafi yawan su ba su da iyaye ko ba a samu ba a same su ta hanyar aure ba duk wanda aka same shi ta hanyar aure to yana girmama manya yana sauraro ana gaya akwai wanda zai gaya mishi bari amma wanda uwarsa dama ta same shi ta hanyar da ba aure ba to shi ma yana jin haushin uwar yana jin haushin al'umma kowa yana ganin shi abokin gaba ne kamar zai tona mishi asiri ko cikin abokanai za a ga cikin tashin hankali to irin su duk lokacin da za a yi wata tashin hankali a kasa za a ga su ne a gaba kenan aure ta hanya na kwarai yana kawo wa ƙasa zaman lafiya yanzu matasa idan suka yi aure suka zamanto sun san responsibility da ke kansu don Allah wani matashi ne da yake da ɗa ƙarami a gida ko yake da mata za a ce a fito a je a yi wani barna ya daidai ba sai yi ba bakin leda bakin na kawai na ce ya ishe shi kullum yana kan hanya yana kokarin me zai samar wa iyalinsa don haka irin wannan karantarwa muna da bukatar sa a riga nan naga mana a riga karantar da mu don mu ƙara ainihin wato sanin hukunce hukuncen addini ina addu'a ga babban sakatare janar shiyar dr muhammad kabir haruna gombe da ya zaɓo wannan topic kuma ya gabatar da shi muna fata Allah ya ba da lada Allah ya sanya albarka muna muku addu'a yadda aka yi haƙuri aka saurara Allah maɗaukakin sarki ya ba da lada Allah ya sanya albarka in Allah ya da kamar yadda na faɗi a wani zama da muka yi cewa masallatai da suke nan Abuja za su ci moriyar makwabtakan mu da su lokaci zuwa lokaci a rika samun dama irin wannan ana kai ziyara ana nasihohi a masallatai zai ƙara faɗakar da mu kuma lokaci zuwa lokaci a ɗauko darussa daban-daban don a faɗakar da ƙarshe ina tunasar da ku hukumar zaɓe ta ce kowa ya sabanta rijistarsa a matsayin ka na ɗan ƙasa kana da haƙƙi na ka je ka karɓi kati in katin ka ya bata in wanda katinsa bai bata ba ya yi ƙoƙari wani dama ce da Allah ya baka a matsayin ka na ɗan ƙasa kar ka yi wasa da wannan dama a lokacin zaɓe in ya zo Allah ya baka dama ƙasa ka ta baka dama ka zaɓi wanda ya kamata ka zaɓa ka ƙi zaɓen wanda baka so hakan ba zai yiwu ba sai kana da mai wannan kati kada mu bari waɗanda waɗanda ba mu ba su je su karɓa hasirin jaye mu wajibinmu ne mu yi wannan domin kare kanmu domin yin abin da ya kamata ina roƙon Allah ya ƙara zaurar da wannan ƙasa ta mu lafiya Allah ya ƙara shirya da shugabanninmu Allah ka sanya musu tausayi a cikin zukatarsu Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki da subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
muna godiya mun gode da
nasir da suka kawo mana wannan ziyara da kuma wannan topic wanda yake mai girma kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri kuma Allah madaukakin sarki ya mai gafarta mana irin wannan lokaci a subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah